Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Yayin da ake bikin ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya, mata da dama ne ke fuskantar garari daga mazajensu, har ma wasu na cewar sun dawo daga rakiyar 'yan maza.
wallahi duka da wulakanci ga ba abinci har wata ran ya min duka har sai da na yi bari mahaifata ta tabu ni ba na sha'awa ma yi To amma wani magidanci mai mata hudu ya bayyana cewar matansa ne yake cin nasa zarafin domin yanzu ma ya jiyayo daga makurdi ya gudo Kano ko da yake yan uwa sun fara shirya yadda za a yi masa kome domin ɗorawa daga inda aka tsaya.
wallahi yaji na yi mata na hudu sun neme su rasa sun ji jiki Wata mata ta yi kukan yadda wani ɗan sanda mai suna Nura ya kama ta da karfe tara na dare lokacin da ta ce ta dawo daga maulidi ne. Amma duk da haka sai da ta kwana a gadirin. Yanayin gurɓacewar muhalli ya jawo matsalar turnuƙewar iskar oxygen da bani Adama ke shaƙa suna numfashi. Lamarin da ya sa wani kanti ya fara sayar da wannan iska ta oxygen daidai kuɗinka daidai shagalinka. Hikima kashin kwanci. Wani mutum da yake tsananin ƙaunar motarsa ƙirar gingimari ya mai da ita gida inda ya gina katon gida mai ɗaki uku da makewayi da madafi a cikin bayan motar. Za mu kawo muku saƙonin ra'ayoyin ku bi da bi, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. A wannan rana ta 25 ga watan Nuwamba. wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kacokan kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da cin zarafin 'ya'ya mata ta duniya. Takin ranar na bana shine ƙoƙarin daidaito da kuma daƙile yi wa mata fyaɗe. Dabban mata ne a faɗin duniya ke fuskantar nau'ikan cin zarafi daga mazajensu ko kuma dangin miji ko dai wasu masu alaƙa da su ta kusa ko ta nesa. A nan Najeriya ma mata da dama kan fuskanci ƙuntatawa daga mazajensu wanda hakan kan jefa rayuwarsu cikin mummunan yanayi na rayuwa. Wata mata da muka zanta da ita ta bayyana cewar shekara ashirin suka yi da mijinta suna zaman aure, amma duka da cin zarafi da rashin abinci su ne suka mamaye rayuwarsu ta aure. Don haka ta ce bata tsinci komai a auren ba.
saboda dukan da yake mana tun sama da shekara 25 muke tare da shi duka kai masa abu kalilan zai kama ya dinga wulakanta ka cikin ƴaƴanka zai zauna ina dukanka kuma in ya neme ka misali tun da yanzu ba lafiya ce da shi ba haka zai zauna igor mai ce Allah mai lalle ta aure haka kuma ka gani ya zai yi aure a haka wannan kana ka dinga sirmu kamun hannuna a bakina ina shaƙe min wuya lalle shi ya ya aure ni kuma da ƙyar abokiya zama ta nika ihu ta fito dan Allah ta zo ta taimaka mini ta zo ta taimaka mana aka wannan Harabar hukumar Hizba da ke nan Kano cike take da mata da ke kai korafin cin zarafin da suke fuskanta daga mazajensu. A ziyarar da na kai mun yi kacibis da wannan mata da ta kai karar mijinta kan yadda yake yawan narkarta. Ta kuma yi min ƙarin haske kan irin azabar da yake musu da abokiyar zamanta.
wallahi duka da wulakanci ga ba abinci har wata ran ya min duka har sai da na yi bari mahaifata ta tabu na zo ne ta jinya daga na iyayena an suka kai ni sai ya canja kwaɗan cikin gidan ma ai wata ran ya ce da mahaifiyata ta taɓa bashi kuɗin awo ko na ce fa ne doke ni ya doke ni abun ba da kai Allah ya sa in cika da imani Allah ya wa zuri'ata albarka Allah ya sa ka su samu damuwar da na samu
Wani nau'in cin zarafi da mata ke fuskanta shine yadda wasu mazan ke aurarsu da niyyar samun abin duniya. Wato dai auren da ake wa laƙabi da auren jari ko kuma auren taka kulli. Yawanci idan mazan suka yi irin wannan aure kuma suka ga buƙatar da suke nema ba ta samu ba, sai kaga sun fara cin zarafin matan. Hajiya Atina Abdullahi ita ce shugabar ƙungiyar zaurawa da marayu ta Najeriya. Ta bayyana cewar hatta 'yan uwanta na jini sun taɓa shiga irin wannan tasko.
Idan muka ce za mu lissafo su, wallahi azimi akwai manyan mutane da na sani a nan garin ga nan suna tunƙaho da manyan motoci da gidaje duk irin wannan auren suke yi. Su burin su kawai shine wace ce mijinta ya mutu ya bar mata dukiya. Daman sunan um, auren um, faragawa.
Alƙalman lissafi sun bayyana cewar a kowane wata akan samu ƙorafin mata sama da ɗari biyar da ke kai ƙorafin cewar mazajensu sun ci zarafinsu ta hanyar duka ko fyaɗe. Malama Kulsum Kasim ita ce muƙaddashiyar babban kwamandan Hizba mai lura da fannin ‘ya'ya mata, ta bayyana cewar a kullum sukan samu koken mata akan mazajensu. Fatan dai shine maza su sake karatun tanitsa wajen yaƙi da wannan muguwar al'ada ta cin zarafin mata. To amma yayin da ake bikin ranar cin zarafin mata ta duniya, shi ko wani namiji cewa ya yi matansa ne yake cin zarafinsa. Yanzu haka dai wannan magidanci da ke da mata huɗu ya ce dole ya tattare nasa ya nasa ya yi yaji tun daga garin Katsina Ala ya dawo wurin 'yar uwarsa da ke nan Kano. Ko da yake an fara shirin mayar da shi domin yin kome. Wakiliyar mu Zulaihad Yusuf Aji ta zanta da wannan magidanci Malam Rabiu wanda ya yaji tun daga can jihar Benue ya kuma samu mafaka a gun 'yar uwarsa wacce ke zaune a nan Kano.
to abin da ya bata mun rai mata na ne suka bata mun rai wallahi yaji ne yi Dama maza suna yaji?
wallahi suna yi mata na hudu To amma kai yaji ka basu?
wallahi na yaji na basu ni suka ma laifin su su wuri suka haɗa kan ya kawo masa lahab ma sun neme su rasa sun ji jiki Asma'u Muhammad ita ce ‘yar uwar wannan magidanci wacce kuma ya gudo gurinta domin yi wa matan nasa yaji. Ta ce ta ji kukansa kuma za ta mayar da shi domin shi aure ɗan haƙuri ne. Sai dai ta ce ba za a yi gaggawar mayar da shi ba sai matan nasa sun gaji da neman sa kaga ko ba komai su ma sa ji a jikinsu. Daga ƙarshe idan gumi ta gumi a mai da shi.
akwai wata matar shi ba ɗaya ita ce fitarar ne a cikin su to wannan bakin cikin shi yasa ya fita ya bar iyalansa ya bar gidansa ya bar ƴaƴansa amma yanzu zan mai da shi kuma ga shi wacce take da fitinar tana da ƴaƴa da yawa to a dai dinga haƙuri domin an ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sha romansa. Sabon kwamishinan ayyuka na musamman na jihar Kano wanda shine tsohon shugaban karamar hukumar birnin Kano da kewaye, Honorable Mintari Shek ya kasayi. Ya yi kira ga dukkanin al'ummar da ke ganin cewa ya sada musu a lokacin da yake shugabancin karamar hukumar birni da su kai karar korafin laifin da suke ganin ya yi musu ga hukumomin da ya dace. Haka kuma ya yi kira ga masu sukarsa da su kwantar da hankali domin shi mulki Allah ne yake bayar da shi. Honorable Mintari Shek ya kasai ya yi wannan kira ne lokacin da tawagar shugabannin kungiyar kasuwar ta kofar wambai karkashin jagorancin MD Musa Sani Mai Nage suka kai masa ziyarar taya murna a ofishinsa. Mintari Ishaq ya kasai ya bayyana cewa shugabancin da yake yi tun daga karamar hukumar birni har zuwa wannan mukami na kwamishina bai taɓa yin wani abu da niyyar ɓata wani ba. Da haka idan ma wani ya ji cewar ya ɓata masa to kawai ya yi haƙuri idan kuma ya ga ba zai iya jurewa ba to yana iya kai ƙara gurin da ya dace. Ga Mintari.
duk wuraren da muka bayar na sha yin kalubale duk wanda yake cewa an yi masa ba daidai ba a kasuwar kofar wambai idan yana da takarda ta mallaka wacce wata gwamnati ta baya ta bashi ne mu tare shi ya kasai na karban masa na hana shi na ba wani nawa ko na ba wani dan siyasa ko na ba wani wanda na yadda shi ko nake son in bawa dan Allah dan annabi ya je ya kai kara kuta kotu ko ya je ya kai kara wajen muhuyi ko ya je ya kai kara duk inda yake ganin zai kai kara ni kuma a shirye nake idan dai na tabbatar da na zalunce shi zan ansa ko in nemi afuwarsa ko in nemo abin da zan biya shi biya shi hakkinsa insha Allah To Allah ya samu dace. Shi kuwa sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Ahmad Sani ya ce zai mai da hankali ne wajen kyautata alaƙa tsakanin 'yan sanda da jama'ar gari domin yaƙi da kowane ɓangare na ɓata gara faɗin jihar Kano. CP Habu Sani ya bayyana haka lokacin da yake ganawa da manema labarai da safiyar yau Litinin a shalkwatar 'yan sanda da ke unguwar Bamfai a nan birnin Kano. Habu Ahmad Sani ya kuma ƙara da cewar za su yi aiki tare da sauran hukumomin tsaro da ƙungiyoyin sa kai don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. CP Ahmad Habu Sani ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da wayar da kai a kasuwanni, makarantu da sauran gurare game da illolin shaye-shaye tsakanin al'umma. Daga bisani, kwamishinan ya gargaɗi masu aikata laifuka da su tuba su koma ga Allah su miƙa kansu ga 'yan sanda. Domin kuwa 'yan sandan fa ba za su zuba masu laifi idanu ba. Shi kuwa asibitin ƙashi na Dala ya fara wani gangamin taron wayar da kan al'umma kan yadda za a daƙile tashin gobara. A yau likitoci sun ziyarci makarantar sakandare ta Gwammajatu don wayar da kan ɗalibai illolin gobara. Dr. Hadiza Suleiman ta bayyana cewar duk shekara suna gudanar da taron don wayar da kan al'umma hanyoyin da za a bi don kaucewa tashin gobara. Masararo shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. ita kuwa kotun majistiri mai lamba goma ƙarƙashin mai shari'a Maryam Ahmad Sabo ta yi wa wani tuɓaɓɓen dagacin shari'a hukuncin gyaran hali bisa samunsa da laifin yi wa wani dattijo a yankin Mahangurɓa. Wakilinmu Aminu Abdu Baka noma ya halarci zaman kotun kuma a gabansa ya kai hukuncin.
Kotun ta yanke wa tsohon dagacin na sharda wato Yusuf Musa hukuncin bin tare naira dubu ashirin inda kotun ta ce ta tausaya masa saboda ya yi nadamar laifin da ya aikata inda ya amfani da karfi da cin zarafin wanda ya kara wato Alhaji Shehu Uba sharda. Haka kuma kotun ta umarci tsohon dagacin da ya zauna lafiya da wanda ya kara idan kuma saba zai biya tare naira dubu ɗari ko a tura shi gidan kaso. Da ƙarshe mai shari'a Mara Ahmad Sabo ta ce duk wanda bai gansu da hukuncin ba zai iya ɗaukaka ƙara.
To Allah ya kiyaye na gaba. da wannan kuma sai ƙasar India inda gurbacewar iska ya sa wani kanti ya fara sayar da iskar oxygen. Wakilinmu Yusuf Ali Abdallah yana da cikakken bayani.
Uh, because pollution itna zyada hai, so I was feeling uh, my throat was little blocked.
Wannan matar da kuke jin muryarta tana ɗaya daga cikin matan da suka halarci wannan kanti da ke New Delhi na ƙasar India domin dai a sa mata wannan iska ta oxygen. Garin da ya na New Delhi ya yi fice wajen samar da gurɓatacciyar iska a garin duba da tarin ababen hawa waɗanda suke fitar da baƙin hayaƙi da kuma tarin masana'antu. haka ne sanya aka buɗe wannan katafaren kamfani da jama'a kan je domin dai shakar iska mai kyau da ake kira oxygen.
Delhi में especially काफी खतरनाक levels पे है तो this definitely gives a little bit of a relief.
Mamallakin wannan kanti i bayyana cewar akan shaki iska ta rufi 300 a rana da duk mutum da ke buƙatar wannan wadatacciyar iska sannan kuma ya ƙara da cewa shirye-shirye ya yi nisa wajen fara goye wannan iska zuwa gida domin dai ci gaba da shakarta.
खतरनाक levels पे है so this definitely gives a little bit of a relief.
To Allah dai sa mu dace. Daga ƙasar Kenya kuma wani mutum ne ya kamu da ƙaunar motarsa ƙirar gingimari inda ya gina gidansa mai ɗaki uku a cikinta. Wakiliyarmu na Saiba Umar Madaki tana da cikakken bayani.
Mutumin ya bayyana cewa ƙaunarsa da motar tasa ne da kuma ganin komai a cikin motar yake yi yasa ya fara ginin wannan gida. Gidan mai abun ban mamaki yana da falo guda biyu, ban ɗaki guda uku da sauransu. Mutumin ya yi amfani da dabara ne irin ta kanikai a garejinsa, inda har ya kai ga cimma burinsa, kuma yana alfahari da wannan gida nasa.
Lallai fa, hikima kashin kwanci idan baka iya baka ɓata jikinka. Kafin mu je ga fannin mu na ra'ayoyin ku ga takardar neman taimako ta Abdullahi Haruna wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar ciwon mafitsara. Mahukunta asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam suka buƙaci naira dubu ashirin da biyar domin yi masa aiki. Kuɗin da ya ce ba shi da su ba shi da dalilin su. Don haka wannan bawan Allah mai suna Abdullahi Haruna yake roƙon bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Fatima Muhammad wacce Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai mahukunta a asibiti na neman naira dubu goma domin a yi mata aiki kuɗin da ta ce ita ma ba ta da su ba ta da dalilin su sai kuma takardar neman taimako ta hajara yusuf wacce ke kwance a asibitin kashi na dala ana neman naira miliyan ɗaya da dubu tamanin da uku domin yi mata aiki ta ce ba ta da hali don haka dai suke roƙonku bayan allah a taimaka a ceto rayuwarsu da fatan bayan allah za ku taimaka yanzu kuwa ga wakiliyar mu Zulaihat Yusuf Aji wacce ta leƙa dandalinmu na Facebook domin tsakuro saƙonin da kuka aiko mana.
Za mu fara da ɗaukar saƙon Hussein Amin Sadiq Boss Garko ya ce, hmm, akwai maita kuma akwai mayu, kai dai ka guji mayu ko kuma su maka rubdugu. Aminu Muhammad Umar Gwammaja kuwa cewa haba sarkin mayu, ka rasa sarautar da zaka ba kanka sai sarkin cin tuwo, da ma dai sarkin cin nama ka koma, da ya fi dacewa da sarautar taka. Ikon Allah, wai sarkin mayu shi yasa bin tafarkin sunna ke da daɗi wallahi domin duk wanda ya fahimci karantarwar sunna sai kaga ba shi da matsala da irin wannan soki burutsu ra'ayin abu huzaifa nuhu sa'id kenan za mu karkare da saƙon sadi md ɗan hausa baturiya da aminu adamu malam maduri hakika babu abin da ya fi sulhu daɗi a don haka muke kira ga ɓangarorin masarautar kano da gwamnan jihar kano da su sulhunta tsakaninsu domin kuwa ko kaɗan ba ma jin daɗin wannan takaddama da ke tsakaninsu. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan turka-turka da ke tsakanin nasa amin.
To an gaishe ki zilai. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, Zulaihad Yusuf Aji da Nisaiba Umar Madaki, Abdurrahman Hamisu na Madina shi ne ya sarrafa na'ura don ajini, Nasir, Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.